ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه كان متى ashirin da ɗaya ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda shine ya dace da talatin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na alƙur'ani mai girma muna cikin suratul ƙasas muna cikin ƙisar annabi musa alaihi salatu wassalam da fir'auna yau za mu tashi aya ta talatin da shida daidai alarma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين idan za ku iya tunawa jiya Allah ya zantar da mu cewa ya aika annabi Musa zuwa ga Fir'auna yace da shi ka tafi ka je gurin fir'auna ka isan masa da sakon Allah annabi Musa ya ce ya Allah ina jin tsoron inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun na kashe musu wani mutum ina jin tsoron kan na je gurin fir'auna ya kashe ni da shi da mutanensa amma ya Allah ina so ka taimaka min ka haɗa ni da ɗan uwana وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني فأدم وانا هارون يفيني فساحة زنشي يفيني واتو بياني الذي إسد حجة فرعون كهداني دشي إن أي مغانا يرنك أغسكتاني malaman tafsiri suka ce da annabi Musa ya je wajen Fir'auna idan yayi magana yayi magana sai annabi Haruna ya ce gaskiya ne gaskiya ne shine ayu saddiquni yace ina jin tsoron kar su ƙaryata ni inni akhafu an yukazzibun Allah yace na karbi roƙonka qala sanashuddu adudaka bi akhik wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa mani taba'akum al-ghalibun zamu karfafe ka da kai da dan uwanka da ka nemi ku tafi da shi tare kuma zamu ba ku hujja da dalili mai karfi ku je da ayoyi ku ne masu galaba sai kun yi nasara akan fir'auna nan muka tsaya lokaci ya ƙure mana yanzu za mu tashi ga annabi Musa ya zo gidan Fir'auna. Allah ya ce, falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara. Yayin da Musa ya zo musu da ayoyi mu bayyanannu menene waɗannan ayoyi shine sandarsa ɗin nan wanda Allah ya ce jefa sandar sai ta zama macijiya ka annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib da wata aya Allah ya ce fa idha hiya su'banun mubin wanda yau zamu karanta a cikin suratul ta'a za ku ji yadda kissar take ka nemo cikakkiyar kissa a cikin suratul ta'a ku ji full bashin ɗinta gaba ɗaya abin da ya faru da kuma wannan hannu nasa da ya yi haske Allah ya ce tsoma hannunka a aljihun ko wuyan riganka takhruj bayda min ghairi su hannun zai fito fari kal yana kyalkyali aka ce kamar fitila da haka da ya je gurin fir'auna kawai in ya kada hannun haka sai ya walayi sai ya dauke fuskar fir'auna ya haske fadar gaba ɗaya da hannunsa sannan ga sandarsa kuma za a zo zai jefa sandar a gaban fir'auna ya ga ta zama maciji wai duka wannan dan shi fir'auna ya yadda cewa annabi Musa Allah ne ya aiko shi to da ya je musu da waɗannan ayoyi yayi musu bayani da fir'auna da shi da mabiyansa kawai sai suka ce ma hada illa sihirun muftara wannan ba komai bane ƙarya ne kawai sihiri ne na ƙarya ka duba malam annabin Allah ya buɗe baki ya yi magana wani ya ce ƙarya yake wani abu sai fir'auna ga shi ɗazu muke gaya muku yanda Allah ya girmama annabi Musa da wannan mu'ujizozi ya ba shi wannan sanda shi kansa da ya jefa sandar sai da ya gudu ya tsorata don ba abin da ya saba gani ba ne Allah ya ce ka dawo innaka minal aminina kana cikin amintattu kuma wannan ba abin damuwa bane rike ka tafi da wannan sanda aya ce mu'jiza ce daga gare mu inji Allah ka kai wa fir'auna gashi yau an je wajen fir'auna sai ya ce wannan sihiri ne tsafi ne badugu ne kauda ido ne kuma ƙarya akai shine sihirul muftara Allah ya bashi waɗannan abubuwa guda biyu da sanda da ita da da ainihin hannunsa ne don ya zama abun karfafarsa a wajen fir'auna yadda cewa daga Allah yake dan shi fir'auna ya ji wazi to ga wasala Musa ila fir'auna wa qaumi ga Musa ya isa wajen fir'auna da mutanansa ya amurahum bi ibadati llahi wahda dan ya umarce su da bautar Allah shi shi kadai ya zo musu da wannan mu'jiza ya bayyana musu suka gani wanda yake nuni akan sidku dalalati sidku dalalatin wa wadiha kuma tai tai bayani akan gaskiyarsa kuma abun a fili yake dalla dalla kawai sai fir'auna da shi da mutanansa girman kai ya kama su suka ce ma hada yawme wannan ai ba wani abu bane illa sihirun muftara sihiri ne tsafi ne ka kirkire shi malamai suka ce sun faɗi wannan wato saboda inat tsabar girman kai dama idan ka gaya mutum gaskiya baya so to zai san abin da zai kare kansa sai ya kirkiri wani abu suka karfafa zancen su na ƙarya din baɗilin zancen har ma suka ce wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalina ya mu bum taba jin wannan ba gaba ɗaya a tarihi a cikin bayanin iyayenmu na farko wallahi bamu taba jin wannan ba ya zaka zo ka kawo mana wannan abu ka ce mana wai wai wai wai wai wai a zo a bauta wa Allah to waye Allah waye yake baka labarin suka ce ba mu san wannan ba wa min ikhbarika lana bi annaka nabi labarinka da kake ba mu cewa kai annabi ne ba mu yadda ba ma sami'na bi shay'in min hadha ka'inan aw waqi'an fi ahdi aba'ina ba mu taba jin wannan labarin ba bai kuma taba kasance mana ba a lokacin iyayenmu da suka gabace mu wannan yana nuna sun ƙaryata shi kenan abin da ya faɗa ba su yadda ba me anan Musa ya ce
وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له ومن تكون له عاقبة الدار سنة موسى باس أنسى yace ya maida wa fir'auna martani yace rabbi a'lamu rabbi alladhi khalaqani wa khalaqakum ubangiji na da ya halicce ni kuma ya halicce ku shi yafi ku sani na shi yafi ku sanin kanku kuma shi yafi ku sanin abinda nazo da shi cewa shari'a ne wal haqqu min indihi kuma gaskiya ce daga gare shi kuma da sannu wa sayahkumu baini wa bainakum bi hukmihi al-adil sai Allah ya yi hukunci tsakanina ni da ku da hukuncinsa na adalci annabi Musa ya gaya musu wannan dai ya nuna musu fa akwai fa Allah su fa duk taron da suke yi su fir'auna fa a wajensu Allah ne amma yau ga fir'auna a fadarsa da mulkinsa da sarautarsa da isansa yau ga wani yana ce masa rabbi a'lamu Allah ya fi ka sani shi da ba isa a kira Allah a wajensa ba ai malam ba a taɓa yin wato mai mulki mai jabbiranci da zalunci da rashin tsoron Allah da ƙaryata Allah a ƙararar irin fir'auna ba ai baka isa kai mai magana Allah ba ai amma yau ga annabi Musa a fada shi yana gaya masa cewa lallai Allah ya fi kowa sanin cewa ni abinda na zo da shi gaskiya ne kuma ya san halinku ‘yan taurin kai ne ku’ ba kwa son gaskiya ‘yan inadi ne, ‘yan gururi ne, wato wato masu rudu da girman kai, wa man takunu lahu aqibatu dar kuma lallai ubangiji na ya san wane ne yake da kyakkyawan ƙarshe a duniya imam al-alusi yake cewa ana nufin hiya duniya wa aqibatuha an yaktima lil insani an yuktama lil insani biha ma'ana abinda za a kare duniya za ta kare a ƙarshe dai da mulkin fir'auna ɗin da motsin fir'auna da sarautarsa da isarsa Allah ɗin nan ya san waye wane ne zai zama yana da wato yana da the end ɗin mai kyau ƙarshen mai kyau Allah ya sani shi dai fir'auna bai yadda a ce masa Allah ba yace innahu la yuflihu adh-dhalimuna kuma shi ubangiji azzalumai ba sa rabauta a wajensa wannan wato yana bayani ne in kai fir'auna kana jin zalunci to ba za ka taɓa rabauta ba la yuflihu zalimuna la yafuzu zalimuna bi matlubin azzalimai ba za su taɓa fa'idantuwa ko rabauta da abin da suke nema ba waɗanda za su fa'idanta su rabauta su ne wato masu imani wanda suke cewa rabbuna Allah Ubangijinmu shi ne Allah ba masu cewa Fir'auna Allah ba ne. Wannan raddi da annabi Musa ya yi wa Fir'auna gaskiya bai buge Fir'auna ba, kuma bai ji daɗi ba. Kawai sai kama jefo ƙarya kuma du akan annabi Musa sannan ya ɗauki hankalin mabiya yana so ya nuna musu cewa wannan Musan fa ba kowa ba ne. kuma kar su yadda da shi bari ku ji abin da ya ce
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين
فرعون كان وقال فرعون يا أيها الملأ bayan annabi Musa ya gama magana sai Fir'auna ya kalli manya-manyan mutane da suke zaune da shi a fadarsa sauran wanda suke sauraron yadda sinariyo ɗin abin yake kasancewa. Ya ayyuhal mala, ya ku manyan mutane da kuke tare da ni, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ni fa ban san akwai wani Allahnku ba ni ba. Ku rabu da fa annabi Musa, ku rabi da Musa ku rabu da shi ba wani Allah in ba ni ba ni ban san kuna da wani Allah in ba ni ba kaji ba a can gurin yace ana rabbukumul a'la yace ni ne ubangijin ku madaukaki ma'ana duk wa'azin da annabi Musa yake cewa Allah ya turo shi akwai Allah akwai menene Fir'auna yace ba ni da wani wanda na san muku wai Allah ne in ba ni ba babbar magana kenan ya daɗa loda su akan ƙarya kenan yana ƙaryata annabi Musa kuma yana nuni ga mabiyansa karfa su rabu da shi su bi Musa wannan yana nuna mana ɗuguya ne da gururi girman kai na fir'auna da ruɗuwar da fir'auna ya yi da kujerarsa ta mulki kamar ce musu yake inni lam a'lam bi anna hunaka ilahan lakum siwayi ni fa ban san kuna da wani Allah ba ni ba babu wani Allah fa in ba ni ba yace kuma wa ma la a'lamuhu fala wujuda lahu duk abin da ban san shi ba babu shi tunda ban san shi ba wannan Allah Musan ban san shi ba to babu shi ka duba san zuciya yaya mabiyan suka yi sai suka yi shiru suka ce na'am na'am na'am na'am suka yadda da abin da fir'auna ya faɗa aljubala aljubana jahilai matsorata wallahi Allah ya yi gaskiya a wani gurin Allah ya ce ya fir'auna ya rena hankalin mutanensa ya rena hankalinsu kuma suka bi shi fastakhaffa qaumahu fa ata'u innahum kanu qauman fasiqin yayin da fir'auna ya ce babu wani Allah in ba shi ba a gaban mutanensa sai ya so ya nuna wa annabi Musa wani abu na zalunci sai ya gaya wa wazirinsa hamana shine wazirin fir'auna shine na hannun daman fir'auna yace fa auqidli ya hamana ala tini hamana tashi ka miƙe ka je ka min gini na taɓo mai ƙarfi ka min dogon gini mai tsawo fa auqidli ya hamanu ala tini saboda a cikin maganar annabi Musa ya ce Ubangijinsa Allah yana sama, saboda wai isgilanci da reni irin na fir'auna, rena annabawa, sai ce wazirin sahamana ka je ka mini gini ka sa bayi, su mun gini dogo. Zan je in haushi in je in leƙo Ubangijin annabi Musa nan, in je in gano shi. la'alli attali'u ila ilahi Musa kuma ni ina tabbatar muku cewa Musa makareci ne wai kaji Allah za a yi dogon gini na ƙasa kuma kun ji abin mamaki abin da malaman tarihi suka ce da aka gama gina masa sai ya ce ku ɗora ne ya ce ya ce a ɗora ni to mahaukata ne wawaye ne su kansu mabiyan ai tunda shi Allah ne ka ya kamata masu Allah ina ruwansa da wani gini wannan kadai yana nuna cewa shi ba Allah bane to ya hamana zai yi yace amin gini bina'an aliyan makshufan as'adu alaihi zan hau zan je na leko Allahn annabi Musa nan daga saman ginin wai izgilanci wai yake yi wa wai annabi Musa wai irin irin magana ta wulakanci bari a min gini in hau in je in leko Allah naka wa inni la azunnuhu min al-kadhibina kuma ni ina da yaqini malaman tafsiri suka ce azannu anan ana nufin al-yaqin yace ina da yaqinin annabi Musa yana cikin makaryata ai inni la mutayaqqinun anna Musa min al-kadhibina fi da'wahu Musa ƙarya yake a da'awarsa cewa akwai Allah. Ƙarya yake. Fir'auna ya raina hankalin mutanensa jahilai kuma malam tsoronsa suke ji kamar me daman duk shugaban da yake zalunci to sai kaga Allah ya jarraba mabiyansa kuma suna tsoronsa masu tsoron Allah ne kawai Allah shi kadai suke jin tsoro وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أو تآية أسباب السماوات فأطلع إلى إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما وكذلك زين لفرعون سوء عمله يشي وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب Imam Ibn Kasir a cikin tafsirinsa ya ce, Fir'auna ya sa an gina masa dogon bene, gini mai tsawo da ba a taɓa yin gini irinsa ba. Aka ce a tarihi duk, duk wani civilization, duk wani ci gaba da za a samu, ba za a taɓa yin gini mai tsawo irin ginin da Fir'auna ya sa Hamana ya masa, wai zai je ya zunguro Allah. A'udhu billahi. wai me yasa fir'auna ya wannan ibn kasir yace wa inna ma arada bi hada an yuzhira li ra'iyati li ra'iyati takdhiba musa fi ma qalahu so yake wai ya bayyana wa mabiyansa cewa annan musa ƙarya yake wal iyazu billah cikin abin da ya faɗa cewa wai akwai wani Allah bayan fir'auna fir'auna yace sai ya nuna wa musa ƙarya yake shi yasa yace wa inni la adunnu min al-kadibina to sannan Allah ya mana bayani me ya ɗauki fir'auna da yin wannan magana ta ƙarya kuma shi fa fir'auna malam ya san akwai Allah wallahi ya san akwai Allah wasu malaman tarihi suke cewa duk tsiyan nan da yake in ya shiga gida ya je gida sai ya ɗauki toka kaga dai toka sai ya turmuɗa fuskarsa a cikin toka yana cewa Allah karka kunyata ne Allah gobe in na fita karka kunyata ni ka ji ba wal iyazu billah me Allah ya ce malam واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون
Allah ya ce wastakbara fir'auna yayi girman kai at-ta'ali wat-tatawul ala al-ghairi bi humqin wa jahl ya nuna isa ya nuna girman kai ya nuna yafi kowa ga wauta a wajen fir'auna ga jahilci subhanallah ya nuna shi yafi kowa shi yafi Allah ma ya ce babu wani Allah in ba shi ba ya nuna ba mai ƙasa in ba shi ba ba mai duniya in ba shi ba ya nuna talakawansa ba su isa ba kamar yadda na gaya muku a karatu a baya Allah ya ce ya kakkasa jama'arsa ya rarraba su wasu ya sa su tono haka kawai su yi ta tono wasu kuma su yi ta saran dutse wasu kuma su ta gini haka kawai ba mai shiga ginin su ta gini kawai wasu kuma su ta dakon ƙasa daga rami suna kai shi sama su ta irin pyramid ɗin nan wai mulki ne wannan bauta kuma fada fir'auna ba a zuwa a tsaye kowa a rukuyi yake isa kowaye ba daman ƙofar da zaka shiga ka je fadarsa ya gina ta a sunkuye kawai zaka shiga kawai da zai yi ɗan adam ya miƙe ya shige ta a tsaye ba bai isa ba kai Allah yana faɗa shi ma yana faɗa duka Allah yana mana wannan ne jama'a don mu san irin wahalar da annabawa suka sha wajen isar da saƙon Allah wastakbara ya yi girman kai huwa shi wa junuduhu da sojojinsa da rundunarsa fil ardi a bayan ƙasa bai gairi haƙƙin ba tare da gaskiya ba wa zannu annahum ilaina la yurja'una kuma suka zaci cewa wai ba za su dawo wajen mu ba in ji Allah gani suke ba za su dawo wajen mu ba sakamakon shine Allah ya ce fa akadnahu wa junudahu fa nabadnahu fil yam فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
bayan ya ce hama ne masa wannan gini ya faɗi duk maganganun da zai faɗa wa annan Musa na ƙaryata shi Allah ya ce bari dai mu yi maganin shi muka damƙe shi fa akhadnahu wa junudahu shi da rundunoninsa gaba ɗaya fa nabaznahum muka jefar da su annabzu a larabci at-tarhu wal ihmalu lishay'i li haqaratihi wa nafahatihi a jefar da abu saboda wulakantaccen abu ne ka irin abin da bai da daraja ka gullar da shi ka jefar da shi Allah ya ce haka muka yi wa fir'auna da shi da mutanensa fa nabaznahum fil yammi muka jefar da su a cikin ruwa suka halaka Allah ya ce fa akadna fir'auna wa junudahu bil iqabil alimi muka kama fir'auna da shi da rundunarsa da da kamu na ukuba mai radadi akhdan sari'an kamu na gaggawa fa alqaina bihim fil bahri Allah ya ce muka jefa su cikin kogi muka halakar da su kamar yadda ake jefa dan dabino ko dutse wanda bai da kima in za ka yi jifa cikin ruwa ai dutse kake samu mara daraja ka wulla shi Allah ya ce haka muka dauki fir'auna muka wullar da shi muka jifar da shi fandur kaifa kana aqibatu zalimin duba ka ga karshen wato azzalimai yanda muka yi maganin azzalimai abin da ya faru Allah ya ce wa annabi Musa ka tattara da kai da mutanenka ku fita ku bar masa garin Misra za mu halakar da shi ne Musa ya haɗa mutanensa suka fita ya je bakin teku ga ruwa Allah ya ce ɗauki sandanka wannan sandar da ta zama mu'jiza ta zama aya wanda Fir'auna ya ƙaryata ta annabi Musa ita ya ɗauka ya daki teku da ita ya daki ruwa kawai sai ruwan ya tsage sai ga hanya ta fito busasshiyar hanya ke kasashiya ruwan ya gatse anan ya datse anan aka buɗe wa annabi Musa hanya da shi da mabiyansa sai da suka fita suka wuce Fir'auna ya ji labari annabi Musa ya fita daga Misra ya ce mu bi shi sai an kamo shi ya hau dawaki da kayan yaƙi da kayan fada ya ce yau zai ga bayan annabi Musa yana bin sa har annabi Musa yana ce mutanensa inna la mudrakuna za fa su riske mu za fa su kama mu fa za fa su iso fa inda muke qala kalla inna ma'i rabbi sayhadin mutanen annabi Musa kai suke gaya masa fir'auna fa zai iso mu fir'auna fa zai zo ya kama mu annabi Musa ya ce kalla ba zai taba yiwa ba bai isa ya hadu da mu ba inna ma'i rabbi ubangiji na yana tare da ni kuma zai shirye da ni hanya malam fir'auna yana hango su Musa da mutanensa kawai shi ma sai bi wannan hanyar sai da kawai yana zuwa ka duba shedanci malamai suke cewa fir'auna yana zuwa sai ya ce mutanen su kunga kunga ce ku ta tsaya saboda nazo ko kunga ta saboda nazo ta bude ko to mu shiga mu ce ashe bai san banan ne ajalin sa sai da ya gama shiga da dawakin sa da kayan yakin sa da kayan fadan sa da jama'ar sa suna bin annabi Musa za su kama su za a kashe annabi Musa shi kuma tafiya yake sai da ya je tsakiya sai Allah ya ce wa ruwa yawo annabi Musa ya tsallaka gaba ya fita completely da mutanensa saura fir'auna sai Allah ya ce wa ruwa ya dawo kurin ruwa yana dawowa sai ya haɗe sai ambaliyar ruwa ta nitsa da fir'auna sai ga fir'auna yana kiran habu asan duk wanda ya shiga ruwa zai ce habu wanda ke fara kira-kira ya sha ruwa ya ce na yi imani na yi imani da wanda banu isra'ila suka yi imani da shi a cikin ruwa fa ya ga mutuwa Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu kunta min al-mufsidin sai yanzu bayan da kai ta sabo ka zama cikin mabarnata to fal yawma nunajjika ببدنك لتكون liman خلفك aya. yau zamu kubutar da gangan jikinka dan waɗanda za su zo a bayanka su ɗauki izina su ga yadda muke maganin azzalumai shine anan Allah ce fanzur kaifa kana aqibatu zalimin malam me yace ne وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون Allah ya ce muka sanya Fir'auna da shi da mutanansa suka zamanto jagorori ne fil kufri wal fusuqi wal isyan a cikin kafirci a cikin fasikanci a cikin saban Allah ka san ba mafi muni ka zama oga a cikin saban Allah ka zama oga a cikin shaye-shaye kai a cikin shaye-shaye ma kai ne number 1 wal yazu billah wajalnahum a'immatan ka zama oga jagora a cikin barayi cikin ‘yan fashi cikin ‘yan kashe mutane cikin ‘yan ta'adda cikin ‘yan luwaɗi cikin mazinata za a ƙasan nan malam akwai mutanen da Allah sawaƙi Allah shirye su duk satar da aka yi ko fashi da makami da aka yi malam da an je gurin su za su ce ku ba mu lokaci sai sun nemo wanda ya satan nan sun san su cewa ake group din su wane ne a group din su wane ne group group group group sun san su taras su kuma suna nan muna amuna suna cikin ni'ima suna jin daɗi ba mamaki suna cikin gidaje masu tsada da motoci masu tsada suna morewa sun bar miskinan sun ba su bindigogi suna ta'addanci su kashe wanda suka ga dama su wulakanta wanda suka ga dama su bar wanda suka ga dama gani suke yi duniya za ta dawama ayya ai tunda aifanka akai a duniya ai zancenka ya tsare ai tunda shekara 100 da ta wuce babu kai ai nan da shekara 100 ma mai zuwa babu kai kai duk abin da za ka yi ka gama billahi alazim akwai lokacin da babu kai labarin ka babu kana can kana cikin wuta kana cikin bala'i kar mutum ya zama irin wannan aya waje Allahumma a'immatan yad'una ila an-nar wannan sifar fir'auna ne jagorori masu kira zuwa ga wuta duk wanda yake kiran mutane zuwa ga halaka ya shiga layin fir'auna duk wanda yake kiran mutane zuwa ga ta'addanci da zubar da jini da zalunci ya zama almajirin fir'auna waja'allahu a'immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun a kiyama Allah ba zai taimake su ba ba wanda zai taimaka musu duk ihu da ƙara da waye da za su yi Allah ya halicci mutane ya ce a basu su zauna lafiya Allah ya halicci mutane shi ya ɗauki cinsu ya ɗauki nauyin shansu ya ɗauki nauyin wurin zamansu ya ɗauki nauyin ba su abinci a gonakinsu ya ɗauki nauyin raya musu dabbobinsu ya ɗauki nauyin azurta su ya ɗauki nauyin ba su lafiya ya ɗauki nauyin komai kai kuma ka zo ka tsiro a cikin mutane ba ka da aiki sai zalunci da ta'addanci ka cuci mutum wani ana magana ana cewa ya abin nan ya ce wallahi bai san ma shi mutum nawa ya taɓa kashewa ba o ba bai sani ba meri ba wani duk inda ake barna a cikin al'umma to yana nan wani ya ce fa ba wani abin da fa Allah ya ce kar a yi ni ba na yin sa na barna ya ce komai ina yi aka yi fada kuma yana nan yana rayuwa to ga mai gidanka fir'auna kaga an da an da Allah halakar da shi da ruwa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nari wa yawm al-qiyamati la yunsarun babu wanda zai taimake su malam ba ma wannan kadai Allah ya bar Fir'auna da shi da mutanansa ba me me yace kuma wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na wa yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin
Allah tabaaraka wa ta'ala yace muka biye muka bi su a wannan duniya da tsinuwa malam har duniya ta tashi duk mutumin da ya karanta tarihin fir'auna sai ya tsine masa albarka sun yi wa Allah wulakanci sun yi wa annabawan Allah wulakanci sun yi wa bayan Allah wulaƙanci jiya muka karanta da ku fir'auna faddun kadda wai a haifi annabi Musa a cikin jama'arsa an gaya masa a cikin banu Isra'ila waɗannan banu Isra'ila a cikinsu za a samu wani annabi da zai rushe ka daga mulkinka ya yi mafarki bokayensa sun gaya mai sai ce to bari ku gani duk matar da ta haifi ɗa namiji wallahi sai ya yanka shi shekaru ya ɗauka yana yanka yana yanka mazaji babu lissafi ustaz ba adadi jariri wuka jariri wuka in dai namiji ne kawai wuka malam ba daɗi kar ka ji tarihin fir'auna irin rayuwar da fir'auna wato yayi shi yasa Allah ya tsine masa albarka in an ce la'ana wato at-tard wal ib'ad an rahmatillah a kori mutum a nesantar da shi daga rahamar Allah gabaki daya Allah ya ce muka bi su da muka kore su muka nesantar da su daga rahamar mu jama'a fir'auna babu shi babu jin kayin Allah fir'auna babu shi babu samun tausayin Allah sannan kuma ranar tashin alkiyama min al-maqbuhina ash-shay'u al-maqbuh a larabci shine ash-shay'u al-matrudu al-mub'adu an kulli khair abinda aka kore shi duk abinda baya kusa da alheri kwata kwata shine maqbuha ranar kiyama suna cikin mutanen da ba su da alheri ko kadan shine wa yawmal qiyamati hum min al-maqbuhina a kiyama suna cikin waɗanda suke mun kore su wato babu rahama babu alheri kwata-kwata a tattare da su me yasa saboda abin da suka kasance suna aikatawa a wannan duniya na faɗa da annabawan Allah da manzanninsa daga ƙarshe Allah ya rufe wannan kissa ta annabi Musa da bayanin irin abin da Allah ya ba wa annabi Musa kuma na ni'imomi, me ya ce mala?
ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر بصائر للناس وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Hakika mun ba wa Musa littafi, a taura, bayan mun halakar da wasu ƙarnoni. Wannan a taura da muka bashi don ya zama hidaya shiriya ya zama haske bayan mun halakar da wasu al'ummomi da suka ƙaryata annabawa kafin shi kamar mutanen annabi nuhu sun ƙaryata annabi nuhu Allah ya halakar da su mutanen annabi hudu su ma suka ƙaryata shi Allah ya halakar da su mutanen annabi salihu wa ila samuda akhahum saliha suka ƙaryata shi Allah ya halakar da su to bayan waɗannan annabi nuhu annabi hudu annabi salihu shine Allah ya turo annabi Musa ya damka masa littafi yace kai kuma ka je ka buga da Fir'auna ya bashi littafi wanda yake basaira linnas yana dauke da shari'a yana dauke da haske wa hudan wa rahma wannan attaura Allah ya kawo ta ne don ta zamanto anwar liqulubihim yubsiruna biha alhaqa'iq basair din haske ne da za su rinka ganin gaskiya a cikin ta kama yubsiruna bi ayunihim almar'iyat kamar yadda za su rinka ganin abubuwan da ake gani na gani tarau da idansu Allah ya ce la'allahum yatazakkaruna dan su wa'astu ko kuma dan su su yi tunani ai atainahumul kitaba alladhi an tariqihi ya'rifuna al-haqqa min al-batil ai mun ba su littafin da ta dalilinsa ta hanyarsa za su rinka gane gaskiya daga ƙarya saboda su zamanto masu tuna ni'imominmu su zamanto masu godiya akan shiryar da muka musu su zamanto masu yadda da abin da muka ba su kuma cikin suratul taha ko mana ba mu kanun labaran abin da ya faru ne بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى wai sandar ake magana فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى Allah ce dauke ta kakka ji goro za mu mai da ita yadda take da je واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ai na yi bayani je alarma لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى to anan ne Allah ya ce ya kai Musa tafi wajen Fir'auna innahu tagha ya fai girman kai Allah da kansa ya ce Fir'auna dan girman kai ne ya wuce gona da iri to ga inda aka tura shi ga yadda kissar ta fara an ce tafi kama hanya ka je dan mutum ne mai girman kai amma me zaka gaya masa
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي annabi Musa ya bada uzuri yace to Allah tunda zan tafi wajen Fir'auna ina neman ka taimaka min ka bude min kirjina ka sauƙaƙa min al'amarina kulli da yake kan harshe na na i'ina wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allah ka sa in nayi magana su gane ai dole za a je wajen Fir'auna ai sai an shirya ai wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sai kuma yace a nema masa dan uwa da zai taimake shi su tafi tare saboda za a je wajen fir'auna sai an nemi abokin tafiya na'am هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا annabi Musa ya ce ka taimaka min da nan uwana Haruna akhi ga Haruna nan dan uwana mu tafi tare da shi shi ma ka aike shi shi ma ya zama annabi ka karfafe ni da shi kuma ka hada ni da ni da shi shi ma annabi ni ma annabi shine wa shirku fi amri za mu yi tasbihi gare ka da yawa za mu rinka tuna ka da yawa Allah kana kallon mu sai Allah ya ce qala qad utita قال قد أوتيت سؤلك يا موسى an baka abin da ka nema ولقد مننا عليك مرة أخرى an daga baka baiwa kuma duk har yanzu إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ka tuna lokacin da muke wa mahaifiyarka wahayi irin abin da muka gaya mata da ta haife ka ka tuna muka yi musa أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني Allah yana masa riwayar din abin da ya faru ne cewa ka tuna fa abin da ya faru kai da aka haife ka ana yanka mutane fir'auna yana kashe mutane muka ce mahaifiyarka ta dauke ka ta wulla ka a cikin akwati a niqdi fihi fit tabuti a jefa ka a cikin kogin nilu aka jefa ka muka tsare ka ruwa ya dauko ka aka dauke ka a matsayin dan uwa wannan dan tsintuwa maƙiyina maƙiyinka ya ɗauke ka ya huzu a li wa a la sannan kuma maƙiyi ne kai ɗin maƙiyi ne ga fir'auna ba za ku daidaita da shi ba amma bai sani ba ya ɗauki maƙiyinsa wannan shi ne ake cewa malam ta abin da Allah ya tsara shi zai faru wallahi shi ya faru ina tunatar da ku ku tuna ƙarfin sarauta da mulkin Allah yanda fir'auna yayi yayi annabi Musa bai zai yi ba yayi ta kashe mutane sai aka wayi gari yau gashi shi ma ya tsinto annabi Musa kuma shi ire ne shi kuma ya biya kuɗi aka shayar da shi bai sani ba saboda ba Allah bane shi yace Allah yace muka jefa sonka son mu a cikin zuciyarka Allah ya ce ka tuna lokacin da ƴar uwarka ta je take cewa a bada kaza a je a kai ka gidan da za a shayar da kai إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن muka dawo da kai wajen mahaifiyarka mahaifiyarka da ta jefar da kai a cikin ruwa tana jin tsoron kada fir'auna ya yanka ka muka sa aka tsince ka ba su gane ka ba yar uwarka ta nuni ga inda za a kai a shayar da kai saboda na gaya muku duk matar da aka kawo ta wai ta shayar da annabi Musa tana sa nonanta a bakinsa sai firzar sai ya ki ya ki karban nonon masu shayarwa ya ki karba suka ce wannan wani irin yaro ne ya iya karɓi nonon kowa ma da za a shayar da shi sai ƴar uwarsa sai ta ce kuna son in nuna muku inda za a shayar da shi ya kama nonon nan suka ce a ƙware kuwa ƴan hashiyar fir'auna ƴan fadar fir'auna ta ce ta ku bani shi ta ɗauke shi ta mai da shi wajen uwarsa amma fa ba a san cewa uwarsa ba ne shine Allah ce faradadnaka ila ummika kai ta qarra ainuha wala tahzan muka me da kai wajen tsohuwarka don mahaifiyarka bayan ta jefar da kai saboda kada ta yi bakin ciki kada da ainihin ta damu daman ba Allah ya ce inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin ba ba gashi Allah ya cika alƙawarin ba sauri mu je wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna lokacin da ka tuna lokacin da ka kashe wani فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى tuna fa Musa lokacin da ka gudu ka fita daga cikin garin Misra kana jin tsoron kada Fir'auna ya kama kai ya kashe ka falabista sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadarin ya Musa kai shekaru shekarar su goma a Madyana malam Fir'auna ya kore shi malam yana jin tsoron damkar fir'auna sai da ya shekara goma ya je ya aikin kwadago ya aikin kuɗi ya aikin ƙarfi har ya je ya auro mata daga dawowa da matar zai sake zama a garin misra tsammanin su fir'auna ya manta abin sai Allah ya ce kai Musa ka ma hanya koma wajen fir'auna ka je ka masa wa'azi mu je واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى tafi wajen fir'auna yayi girman kai فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ya ka duba wurin fir'auna za su tafi amma Allah ya ce da annabi Musa in kun je ku gaya masa zance mai taushi ba a zuwa wajen babban mutum ko da azzalimi ne a yi masa kakkausan zance a'a mai wa'azi yana da basira yana da hikima duk wanda ya riga ya tsallake ka ya wuce ka fa ya wuce ka ko mai bin Allah ne ko baya bin Allah daga ba kula lahu qawlan layyina Allah ya ce ku gaya masa zance mai taushi wataƙila zai iya tuno Allah wataƙila zai ji tsoron Allah kar ku yi fada da shi kar ku yaƙe shi kar ku masa kaza ku yi masa wa'azi me ya faru
qala rabbana innana nakhafu an yafruḍ alaina aw an yatgha Allah sarki kawai su biyun sai suka ce ya ubangiji muna jin tsoron gaskiya kar mu je wajen fir'auna ya wuce gona da iri akan mu koyi mana daga'i da zalunci ya kashe mu malam fir'auna fa bai da kirki mu je qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ku je ku gaya masa ku annabawa ne daga ku manzanni ne daga Allah فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ce ya saki banu Isra'ila azabar da yake musu ya daina musu azaba ya isa haka
قد جئناك بآية من ربك ya kai fir'auna mun zo maka da aya daga ubangijinka والسلام على من اتبع الهدى amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a ka ji wa'azi Allah ya ji kan annabi Musa Allah ya masa rahama Allah ya yafe masa Allah ya yafe mana gaba daya haka abin yake haka Qur'ani yake da daɗi yana baka labarin wato irin yadda annabawa suka sha gwagwarmaya ba abin da za mu yi sai dai mu karanta mu yi koyi mu musu addu'a mu kuma mu ci gaba da karanta Qur'ani da mu yi imani alhamdulillah a wannan majalisi na mai albarka a yau a mun yi babban baki daga garin Gombe manya-manyan sojoji jagorori na al'umma shugabanni sun ɗauko wakilci daga gidan sojoji na wannan jiha tamu ta Gombe mai albarka sun kawo mana ziyara a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani daga cikin waɗanda Allah ya ba su ikon zuwa wannan guri akwai master warrant officer Muhammad Noma Sheikh Imam na'ibin imam na Ami Barak Gombe Allah ya saka masa da alkhairi akwai dan uwa Sajan Abdullahi Yusha shi ma yana tare da mu akwai babban malami Sheikh Abubakar Sadiq Pharmacy Gombe shi ma yana tare da mu akwai malam Aminu Muhammad Pharmacy Gombe shi ma yana tare da mu akwai Comrade Mustapha Muhammad Gombe shi ma yana tare da mu ga kuma Justice Umar Muhammad Gombe shi ma yana tare da mu duka waɗannan rukunan gabaki ɗaya bayan Allah a kilik ɗinsu ga sunan duk sun taho a nan suka yi isha'i don su zo su halarci wannan karatu tun daga bismillah da muka fara har zuwa yanzu muna tare da su ba wanda ya motsa ina aran bakin ko ina musu godiya da halartar wannan majalisi Allah ya musu albarka Allah kuma ya saka musu alkhairi Allah ya ba su lada kuma muna godiya da wannan ziyara kuma sun tafi mana da tsaraba insha Allah za mu ji abin da suke tafi da shi bayan addu'o'i da muka musu na girmama mu da suka yi Allah ya bawa jihar Gombe lafiya da zaman lafiya Allah ya kare ta da dukkan fitina abin farin ciki ne abin jin daɗi kwarai ciyar wannan da'awa da ake yi a rika ganin manyan sojoji da ƙananan su suna halartar gurare na karatuttuka wannan yana nuna cewa suna sane da abubuwan da suke faruwa kuma suna tare da mu a cikin abubuwan da muke tattaunawa Allah ya musu albarka Allah ya riko da hannunsu Allah ya ƙara musu girma Allah kuma ya taimake su malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم